alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda muka faɗa yau a rana ce ta alhamis 24 ga watan rabi'un sani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da goma ga watan sha biyu shekara ta 2020 hijira annabi a miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da karatunmu na bau'ul musalli wallafar babban malami al-ustaz al'allamatul kabir abdullahi ibn fode rahimahullahu ta'ala littafin da ya rubuta domin ya haska kama musulmi mai sallah game da wasu matsaloli da suke yawa aukuwa a sallah wanda ko ne musulmi wannan karatu ne na kowa da kowa duk wani inda ya sallah yake yi to wannan karatun wannan littafin ya dace shi Allah ta'ala ya taimaka da shi ne darasi da goma sha shida kenan mun tsaya a baiti na ɗari da tamanin daidai yau za ku tashi baiti da ɗari da tamanin da ɗaya kowa ya gaurin ko? wanda a ƙarƙashin wani fasali ne muke ciki ba a muzakara ke na? fibi fima fima tarkuhu yubtilu salata ba salati ba ba a nahau da kai hala hulun bihi ya mai jarra to kaga to a cikin fasili wanda ababin mala ya kawo mana abubuwa da dama waɗanda barin su a sallah yana lalata sallah ko wancan darasi da ya gabata na sha biyar ya yi mana bayani akan akan miye magana ya yi mana magana kan abubuwa guda biyu menene nan? a bari magana barin zama ba ustazu barin rukuni ya mana akan barin rukuni wani rukuni a sallah ko kuma wani sashi na sallah akwai inda ake riskar da shi akwai kuma inda za mu ji cewa ya yi mai ya yi fauti sannan ya zo yi buna magana a kan tarikus salami don za mu yi magana a kan wanda ya bar zama ya kamata a dinga muraja'a eh in ga an yi karatu yau sati guda amma kuma eh yaran baya ko aikin daji ya ɗauki hankali to yau za mu tashi a kan tarikul julusi hukuncin wanda shi kuma ya bar zaman tafiya shi ma za mu je yaya zai misali sallah mai zama biyu azhar ko la'asar ko magarib ko isha to wannan zama da ake na farko sai mutum ya manta shi to shine ma la yace yarji'u tarikul julusil awwali bisahwi nadban aw wujuban yanjali illam yufarik bi yadayhi al-ardh وركبتيه فيه سبع فرضا مالتي تارك الجلوس الأول wanda ya bar zaman tafiya na farko bisahawi aha tare da mantuwa tare da raukanuwa kenan ba da gangan ba ko to sai ka koma baya yarji'u nadban yarji'u nadban to wasu malamai sun ce an so ya dawo awujuban wasu kuma malamai sun ce a kai dole ne ma sai ya dawo wajibi ne ya dawo yanjali wayannan maganganun guda biyu suke bayyana wasu sun ce musahabi ne ya dawo wasu kuma sun ce wajibi ne saboda haka idan kan manta zama na farko kai kaɗai ke sallah ko ko liman banda mamu eh shi ma mu dama mun faɗa a baya ko yana da hukunci wanda yake bance shi a game da wannan idan har ya bar wani abu tare da liman to shi kenan abin nan in dai ba farilla ba ne liman ma ya ɗauke masa in kuma farilla ne to in akwai yoye riskar da shi liman bai shiga wani rukuni ba wanda za mu karanta nan gaba to ya sauri ya zo da wannan abin ya yi gaggawa ya cimma liman to amma nan ana maganan mai sallah shi kadai ko kuma liman ya manta zaman tafiya ya dawo to ina ne zai dawowa mala ya ce illam ya farik bi ya daihil arba amma fa in bai rabu da ƙasa da hannayensa wa rukubataihi da kuma guwayyarsa ba nan ne ka dawowa eh amma in ya riga ya rabu da ƙasa wanda za a yi bayani nan gaba da hannayen da guwayoyin duka ba wanda a ƙasa to la yarju wannan ba a neman sami ya dawo amma muddin waɗannan gabbai guda hudu da an ka ambata hannuwa biyu guwayo biyu wani sashi nasu yana ƙasa sai ya tuna kila tasbihi an kai mai to yayi kokari ya dawo yayi kokari ya dawo fihi sab'un kuma yana da fuskoki guda bakwai kuma shi bai kawo mana su ba ya ce mu da yana da zubobi guda bakwai sai ya hita batun mu farda wa'anda yake ake kaddara su mana ana kaddara surorin guda bakwai wanda shidda daga ciki wajibi ne ya dawo ɗayan na bakwai kuma to shine wanda ba a ma neman sa ya dawo wanda wasu ma sun ƙara sun ce takwas akwai inda ma akwai matakin da in ya kai ma to haramun ne ma ya dawo wasu ma suka ce in ya dawo ma sallar ta ɓaci kamar yadda za mu karanta nan gaba to fuska ta farko shine wadda ya faɗa eh idan hannaye biyu na ƙasa guwayu na ƙasa kawai dai ya ɗan zabura ne sai ya tuna bai yi tafiya ba to shikenan sai ya ida zaunewa ya sake zama ya kawo abin nan da ake ake binsa an gane ko fuska ta ta farko ke ta biyu kuma ko kuma a'a ya rabu da ƙasa da ainihin guwayyunsa amma hannayen na ƙasa tunda a mazhaban mamu in za ka miƙe zuwa ga wata raka'a to guwayyu suke fara tashi a mazhaban mu ta malikiya sannan hannuwa wanda shi ne ra'ayin mafi yawan malamai yawwa to hannayen biyu na ƙasa amma guwayyu kuma sun cira kamar yadda raƙumi ke tashi sai ya tuna cewa fa bai yi zaman tahiya ba to ba ci gaba zai yi ba sai ya dawo to da waccan fuska da wannan duka in ya dawo an hobi shi ba adiya saboda ɗan ƙarin nan da ya yi eh ɗan yunkurin nan da ya yi ai ba a neme shi ya yi shi ba ko ya san ƙari eh malamai suka ce an bi shi an bi shi ba adiya kamar da dai malam zai bayani nan gaba insha Allah eh wuri na uku ko kuma a'a ya rabu da ƙasa da hannayensa guda biyu da gwiwa guda ɗayan gwiwan na ƙasa ko ta dama ko ta hagu amma hannaye sun miƙe gwiwa guda kuma ta cira eh kila irin masu nauyin jikin nan ne eh masu girman jiki haka sosai ko kuma wata lalura ta rashin lafiya sai ya tuna to shi ma ya dawo an neme shi ya dawo in ya dawo ya yi tahiyar nan sannan ya miƙe kuma an bi shi ba ya shi ma an bi shi yawwa fuska ta nawa ta hudu ko kuma a guwayyun nasa ya rabu da su da ƙasa da hannu guda hannu guda na ƙasa aka sun wancan eh yawa hannu ɗayan a ƙasa wancan gwiwa guda a ƙasa to wannan kuma hannu guda a ƙasa ko na dama ko na hagu sauran gaban su kuma sun rabu da ƙasa to shi ma dai hawayo ya dawo in ya dawo ya zauna ya tafi yadda ake bin sa sannan ya ci gaba ya tashi ya ƙara su sallarsa abin da ya rage sannan kuma ya yi ba'ajiya saboda ɗan ƙarin nan da ya yi don mu a mu na malikiya duk yadda ka ƙara abu wanda ba a neme ka ba to za ka zo da ba'adiya eh saboda haka a mazhabin ta malikiya hadda jalsatul istiraha kai ba da niyya ba ba da niyyar yin ta ka zauna ba to za ka yi ba'adiyya ko da ko baka karanta komai ba an fahimci wannan to sai fuska ta biyar ko kuma a'a hannu guda a ƙasa da gwiwa guda amma da gwiwa guda da hannu guda su kuma na sama sai tuna da ana bi ne eh zaman tahiya yawa to sai ya sake dawowa shi ma dai hawayo da wannan sifa malamai suka ce an bi shi an bi shi ba'diya ko saboda haka ana biya ta ba'diya in ya dawo yayi tafiyan sai ya tashi ya cika sallarsa ya cika sallarsa sannan sannan sai ya sai ya sallami an gane wannan to sai sifa guda ita ce shine ko dai ɗayan hannu a ƙasa ko kuma ƙafa ko kuma gwiwa ɗaya daga cikinsu ɗayan a ƙasa ko kuma gwiwa zai iya yiwa kila a bambancin shi da waccan sifa an gane yauwa su waɗancan ko da bai yi da raba su da ƙasa ba inda sun rabu da yadda an ka neme su tunda an ce shimfiɗa hannu ya kafe guwayyunsa inda sun ɗan gwabta kaɗan to hukuncin sun rabu da ƙasa to wannan shi kuma gwiwa ko kuma hannun ita ɗaya a ƙasa duk sauran sun miƙe sama to shi ba iya tura sai ya dawo sifa ta bakwai shine da guwayon da ƙawahun babu ko guda babu babu ko guda to shi wannan na ƙarshen shi za a yi magana a kansa nan gaba amma wa'annan halolan da aka ambata guda shidda to dukkaninsu zai dawo ya yi tafiyan nan in ya yi ta sannan kuma ya ci gaba ya cika sallah sai ya cika sallah an bi shi badiya na
matsayin shi tunanin shi tashi zai yi raka da ya ta biyu zai tashi sai jirisa ya tashi sai tuna da cewa ya zama jirisa ne amma idan zimma zai tashi sai tuna da dama wurin a zama zai sai ci gaba da zaman shi sai abin shi ba tare da kowane ba ya tashi ba shi kuma hukuncin shi ma babu komai inda ya kawo tahiyan lahiya lau inda ya kawo tafiyan lahiya lau kuma Allah ya sa ya tuna tun kamin ya miƙe babu komai wala sujuda babu sujuda fi tazahzuhin jala a lokacin da ya zabura shine tazahzuhin lokacin da ya rabu da ƙasa jala wanda yake ya bayyana an gani? eh babu babu sujuda in dai da kuskure ne ya riga ya dan tuna sannan kuma ya sake dawowa to anan wasu malamai sun ce babu sujuda a kansa me yasa su masu wannan ra'ayi suka ce iz amduhu as-salata laysa mubtila wai sai suka ce saboda koda ya dawo din da gangan to sallah ta bata ɓaci ba su wayancan halaye guda guda shidda eh da aka ambata to wasu malamai wanda shi ra'ayin da ya zaba kenan su wasu malamai sun ce a'a babu sujuda a kansa amma iya wayannan sifofin da aka ambata banda in ya riga ya miƙe gaba daya an fahimta don duk wayanga surori in ka kula bai kai tsaye ba yana nan lankwashi har yanzu eh yana nan yana nan lankwashi to wasu malamai sun ce ko ya dawo tun da dama ya dawo ne saboda wata sunna mai ƙarfi da ake bin sa kuma bai riga ya shiga wani rukuni ba to babu komai a kansa amma wasu malamai sun ce sai ya yi ba'adiyya to amma shi malam bai ɗauki wannan bai ɗauki wannan ra'ayi ba a mafi yawancin littattafan mu ƙananan sun ce suka yi a yi ba'adiyya to da yake dama ya gaya mana tun farkon littafin babin muktasar ne ya waƙi da wasu shuruhu ya kakkara zai ɗauki ra'ayin da ya ga ya fi dacewa gare shi sai ya goyi ba kuma dama haka matsalar karatu ta yi saboda haka in ma ba kai sujuda ba eh babu komai shi yasa za ga galibin limamin ma'ai suna sujuda ko a wa'in ga wuraren saboda ra'ayi da wancan abin nan to su dalilin su iz amduhu saboda koda ya dawo din da gangan sai ce mi as-salata laysa mubtila ai ba a cewa a lalata mai a lalata masa sallah to tunda ko koda ya dawo da gangan sallah ba ta lalace ba kenan da ya dawo da kuskure ba a cewa ba a cewa mi ba a cewa an bi shi an bi shi ba a diya to yanzu yaya yake idan ya zabura kuma bai dawo ba mun ji da cewa haƙƙinsa ya dawo ko an fahimci wannan to sannan mun ji cewa ɗan zaburan nan ko ya dawo ba a bi shi wata sujuda ba to nan ya tuna ɗin ko kuma ai mai tasbihi irin kangararrun limaman nan sai suka zarce da su ga ya hukunci su yake shi da ya ce wa in tamada in ko ya ci gaba bayan ya tuna sai ya ci gaba da sallah to hukuncinsa faka tarikin sunan hukunci ne game wanda ya bar sunnoni guda uku ne ya haɗa mana hukunci wanda ya bar sunna uku a baya ko bai gaya mana ba eh eh me yace bada wanda ya bar sunna uku da gangan an bi shi kabliya me yasa kuke da yawan mantuwa a to ba bace me yasa ba gawa ba kenan yanzu an bi shi mi ehem shine kawai ake bukata yanzu yawwa in ya ƙi dawowa yanzu kun ga haƙƙin sai ya dawo to sai ƙi dawowa ya miƙe ko kenan bai ta haya ba da ya bar sunna uku yawwa zaman sunna ne lafazin sunna ne sannan kabbara shi ma sunna ne kaga ga ta haya ga zama ga kabbara to yanzu shi yasa an ga ce an bi shi an bi shi kabliya ya ci gaba da sallarsa faka tare sunan amdan in kuma bai yi kabliya ba to sallah ta ɓaci domin wanda ya bar sunnoni guda uku da gangan to shi ma mun ji cewa sallar shi na mi na ɓaci ko wafis sahawi in kuma a to mun yi kalbi wa in tamada faka tariki sunan amdan nan in ya ci gaba da sallah bai dawo ba sallah ta ɓaci wafi sujudi wafi sahawi a sujudu qablu an wannan shine na farko wanda mun ka faɗa in kuma da raukanuwa ya dawo bayan ya miƙe to an bi shi qabliya in bai dawo ba kai bisa mantuwa an bi shi qabliya amma in ya ki dawowa da gangan to ya ɓata sallarsa kamar mutumin da ya bar kun san sunna guda can mai ƙarhi ya ce muna ya saɓani kan wanda ya barta to nan ba sunna guda ya bari ba sunna nawa ya bari to sallar shi ta ɓaci mutumin da ya bar tafiya kuma bai ida miƙewa ba kuma ya tuna ko ai mai tasbihi in dai ɗaya daga cikin gaban nan guda hudu na ƙasa to wajibi ne ya dawo in kuma ya ƙi dawowa to ya ɓata sallar shi amma in mantawa na yi to an bi shi kabliya shine qablu an anan kabliya ita ta bijiro shine ma'ana an din nan ma'ana arada wa in yi fariƙa in ko ya riga ya rabu da ƙasar falaisa ya rijo to kun ga hali na bakwai kenan to nan ba zai dawo ba ba zai ba zai dawo ba sai shi ta tahiya kawai in dai ba da gangan ba ne to shi ne ya ce ta sai sallan na inganta ko lau khalafa amdan ko da ko ya ƙi dawowa ya saba da gangan in dai ya riga ya rabu da ƙasa sai ya tuna ya miƙe kenan ko da ya miƙe tsaye sai ya tuna da bai zaman tafiya ba to sallar ta inganta sai ya ci gaba lau khalafa amdan kuma nan yatba'u ma'amumun al'imama nan mamu ba zai ce ba zai bi liman ba dole ya bi liman saɓani yadda mutane ke yi ka bi liman liman ya mance da tafiya bai zauna ba kuma ya miƙe kuma ka ce wai dole sai ka dawo da shi subhanallah subhanallah kuma shi yana nan zaune a in ka duba ka ga ya riga ya miƙe to ba laifi ba ne kai mai tasbihi amma bai ya teza kai za ka yi mai tasbihi ba don ya dawo ba don ka tunatar da shi yawwa ya yi sahau amma kar ka yi mai tasbihi kuma kana nan zaune kenan yanzu da kai da shi wa shugaba eh kaga ka mai da kanka shugaba ko da saboda haka sai ka yi hankuri ka tashi ka bi shi in ka bi shi kenan an riga dama abinda an ka bi ku kabliya eh shine ma'anar summa yasjudu ba'diya summa yasjudu ba'da salami wasu malamai sun ce yayi ba'diya ila qablu yujad wasu kuma sun ce a'a kai qabliya dai zai a wannan wuri an fahimci wannan ko eh to to wannan kenan saboda haka da zaran ɗaya daga cikin gaban nan dukkan su babu wadda a ƙasa to shi kenan ba zai dawo ba to nan ne malamai sun kai sabani in ya dawo fa to in ne wasu sun ce babu komi wasu kuma suka ce a sallah ce ta ɓaci saboda ya bar rukuni shine tsayuwa da karatun fatiha kuma ya dawo saboda sunna to shi yasa suka ce sallar shi ta ɓaci wasu kuma suka ce a sallah ce bata ɓaci ba tun da dama ai zaman an neme shi yi shi ne ya ƙi yanzu kuma tun da ya riga ya tuna ko bai riga ya nisa ba to dan ya dawo babu komai daga ƙarshe sai ya yi ba'adiya eh Allah ya kyauta to sai zan hukuncinsa shi wanga kanaflin in kama minisnataini eh akwai ta'un wurin nan minisnataini ba minisnaini bane akwai ta'un kawai mutumin da ke nafila sai bai zauna ga raka'a biyu ba kun san mu a mazhaba mu ba a nafila raka'a hudu jeri ba tare da an rabe da zama ba eh amma akwai wasu mazahib da wasu aqwal har ma cikin mazhabar wanda ya halatta sai kai raka'a hudu sannan ka zauna to mu zance wanda ake fatawa da shi a mazhaba cewa dole in kai raka'a biyu kai kai tafiya ko ko da baka sallame ba dai zaman dole ne to nan kai raka'a biyu a nafila sai kai yimi kammance madadin ka zauna sahawan da raukanuwa to shi ma zai dawo shi kuma inda an ka ce ba zai dawo ba shine in ya kulla ruku in ya kulla ruku an gane amma in dai bai riga ya kulla ruku'u ba to wajibi ne yayi kokari ya ya dawo shi da yace walam ya aqidhu bai riga ya kulla ruku'u ba kenan ko yana ko ya fara karanta Fatiha ya tuna amma fa anafila ya tuna bai zaman tafiya ba to ya dawo in ya dawo ya zaman tafiya in sallame ya zai ya sallame an gani in ba sallame ya zai ba sai ya tashi zaman dai ake so shi sallame sallama sallame sallama malamai ba su wajabta shi ba amma dai zaman dole ne mu a mazhabin mu dole an kai raka a biyu a zauna a yi raka a biyu a zauna eh hak shine tsarin sallar nafila a mazhabin malikiya eh ko baka sallame ba zaman dai ake bukata amma a yi raka a hudu to wannan wasu mazabobi ne adda wannan fatawa to yace fil hukumaini anan yana tsakanin hukunci guda biyu na farko ya dawo in bai kulla ruku'u ba sannan in ya sallame sannan kuma yayi ba'diya shine saboda ƙarin nan da yi saboda ƙarin nan da yi saboda ya riga ya miƙe shi wancan a sallar farilla da aka ce da ya yi ta zaha zuhu ba sai ya yi sujuda ba saboda bai ida miƙewa ba yana na a lankwashi bai riga ya shiga wani rukuni ba to haka hukuncin yake kamar wancan hukuncin da aka ambata a baya summa iza salisatan qad aqada to ya riga ya kulla raka'a ta uku ha kammala arba'an sai ya ƙarasa ta uku ɗin sannan ya ƙara ta hudu sannan ya zauna mi e tahiya li qaulin wujida saboda an samu wani ƙauli cewa ya halatta a raka a hudu sannan a zauna akwai wannan ƙauli e to saboda mura'atul lil khilaf shi yasa balabai sai suka kawo wannan shi yasa balabai suka kawo wannan wa fihi ma sujuduhu qablu jala to a cikin biyun nan da wancan na farko a mun ketare yarji'u fi khamisatin amma in ya miƙe zuwa ga tabiyat ana fila to wannan wajibi ne ya dawo ai musu jala ma'ana mutlaqan ya kulla ruku'u ko bai kulla ruku'u ba inda ya tuna cikin raka'a ta bere yake wajibi ne ya yi ya dawo ba a yadda shi ci gaba ba kuma wannan ba bambanci tsakanin nafila da mi da bari duk hukuncin ɗaya ne don ba mu da wata sallah mai raka a biyar to ko nafila kake in ka tuna da ka wuce ga raka a ta biyar to wajibi ne ka dawo musu jalaba ala mutlaqan bisa ga wawaitawa eh ma'ana ko ya kulla ruku'u ko bai kulla ba to wa fihi ma a cikin inda ya miƙe ga raka'a ta uku aka ce ya cika har zuwa ta hudu da na inda ya miƙe ga ta biyar aka ce dole ya dawo to sujuduhu qablu jala duka zai yi sujuda qabliya duka zai yi sujuda qabliya da farilla kuma da nafila duka ɗaya ne ba bambanci fasuli ya ƙare ke Allah ta'ala ya taimaka sau da haka mun karanta matsaloli nawa na son mu yi tarkizin ɗin matsalolin kun yi shiru alamutala eh na yau na yau a karawa kalla na'am gaskiya ne na'am haka ne
don Allah na wanda aka magana wanda ya taimako zuwa tashi tsakanin na koyi da wani na'am shi ma yana da kashi kusan na'am shidda na'am gaskiya ne wanda aka yi magana wanda ya bar sujada gaskiya ne
wannan kuma da wanda ya samu ƙarin kuri na'am ko biyu zuwa uku na'am ko kuma uku zuwa hudu lafiya gaskiya ne gaskiya ne to an ji da kyau ko da wani sati in mun zo za mu tambaye su akwai mai tambaya
wani wata da abin da suka tambaya na'am
nan da aka magana idan ya tashi zuwa wanda raka a tabbiyar tabbiyat
a cikin lafiya ba zai haɗa ya zama shida ba bai haɗa su zabo shidda dole na ya dawo saboda a maza ba waɗannan maganganu biyu ɗaya akwai Eh, magana ta farko da ta fi shahara dole don raka a biyu a zauna to akwai wasu wani ƙauli na malamai ba su da yawa sosai suka ce a ana iya ai hudu tawa babu ƙauli na uku to shi yasa dole sai dai ya dawo in ya dawo ya zauna in ya zauna in sallame ya zai ya sallame sannan eh a dole ya sallame saboda kabliyar da an kabe shi eh, kabliya na'am yana iya sallame ya in ya sallame sai ya kabliya bayan ya yi kabliya yanzu a ba sai ya sallame ba sai ya kabliya in ya yi kabliya yana iya ci gaba Mm.
ya gyara dai abin da aka ya gyara abin da a baya in yana so ya loda in kuma bai da ƙarin loda sai shi sallame Eh. amma akwai mazhabobin da sun so halatta amma da yake kusan muktasar ne ai- an kawaki To saboda haka maliki ya ce zalla ita ita- ita ce ake bibiya Eh, kuma wannan galibi shine mafi yawan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu a zauna raka'a ko hadisai kake karanta za ka ga shine yafi yawa amma an samu ga sallolin na filfilin dare an samu ruwayoyi da dama da suka saba ma wannan amma ba su da yawa eh da annabi wani lokaci ya yi raka a hudu sannan ya zauna ya yi wuturi da raka wani lokaci ma sai ya yi takwas to don an samu wannan to amma hadisan da an karuwato na yanayin raka a biyu ya zauna ya yi tafiya su suka fi yawa to sai malamai na malikiya sun ka rinjayar da su akan saura na da zan yi na makara makalla ake da shi wannan karatu to bayan ya sayi wasu irin wannan takaddama da wasu mamu da limamin su na Eh, ya musu karatu su bayan sai cikin sojana ana sai su ne kalmomi da aka ce ko ana ana rabbukum ala sai ce ko ana rabbukum ala sai shi wanda dawo shi mutum ba shi alimi na liman da aka haɗa jirgin da wani za ka tashi to ba'diyaha to an yi ta to na na a yi kuskure gaskiya don abinda abinda malamai suka ce a karatu in dai na sura ne to sai dai in ba a yi shi gaba ɗaya ba sannan ne za a yi kabliya amma in dai an yi ƙoƙari ko aya ɗaya an ka samu to ta wadatar wannan kuskure da ya faru bai kai matakin da za a yi mishi bai kai matakin da za a yi masa ba'adiyya ba eh insha Allah ya zama da sigar tambaya ta wani ya matsarsa da zai fito gaskiya ba su gaskiya ne to matsayin sallar su kan a malikiyanci babu sallar su don duk wanda ya kabliya ko ba a diya mahallin da ba a neme shi ba to wannan yana bata sallah a karama kalla su yi kokari su mai da sallar na yahi Allah ya taimaka a to da yake dai kamar da gani yau mun samu ziyarar shugaba na rundunar agaji malam jamilu hassan na wannan gari namu da sauran gunduma da sauransu muna roƙo allah ɗauke sarki ya saka masa da alkhairi kuma za mu dai gayyace shi ya ɗan samu koda kalma biyu zai samu na albarka akan wannan zaman da kuma fatan alkhairi a karaba kalla bismillah a'a wala ba matsala ya wala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله da farko da hannun ba da madadin sarki guda da gobe ikon karanta wannan darasi mai tsada wanda shi ne karshe da malamin ke karanta malam musamman makarunan tanki allah wani da allah ya saka mashi da alkhairi bai zuwa ne ma da ya ce ce wani abu saboda ni ma na ɗaukar darasi yanzu kaga duk cikin da albar miki amma yawan musu abin da ke so in ce kaɗan shi ne wannan aikin ba wani aiki wanda ya shi daraja cikin duniya musamman irin wannan kamar da ake karantawa musamman kuma abin da ya shafi ibada za ka mafi yawancin mutane ba su halatta irin wannan majalisin wanda yake kuma makasudin halatta na adam da yanzu ibada ko ana harshe ce shi kamar da ba'ala ke nan wa halaka ta juma insa illa li amri ma uridu min dhil rizqin wa ma uridu an yudhi inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati kaga asalin tsagoran halitta da adam nan ibada ne amma sai gaskiya muna zuwa wurin shawar foliya ta banza da biki ibada ma baka iya ta ba kuma ga yadda ake koya maka yadda za ka yi ibada kuma kana kyamar ka je wurin nan ban taba halittar wannan abin da ba ko ban san ana shi sai daga takardu a yi ayin announcement na ran juma'a sai nake bibiyar ta yance gwadin ta ya karatu sai da zan samu ko karatu da ake wani karatu na da tsada sosai wanda mutum zai gana ibada shi wanda za ta iya kusa da shi zuwa ga Allah gudun wanda ke ibada da jahilci ko mikin da Allah baya san kana ibada akan jahilci biyar da kaga ganin ta yi kyau Allah bai da barata wannan majalisi Allah ubin da Allah shi kara musu da barka kuma malam basir Allah shi kara baka kayan gwiwa ka kara yi rike wannan darasin insha Allah kuma zan bada da zai zo wannan darasin koyo shi saboda mu ma ɗalibai ne muna neman ilimi kuma Allah ka zai muka yadda ilimin yake Allah ubin da Allah shi kara mu jagora shi wannan kuma mai wannan makaranta malam mutala Allah ubin Allah shi kara baka ainihin fikira da tunani mai ya mai mai amfani da a kara kawo ci gaba a cikin wannan tun abu na dan tuna tuno muna da wancan zamu da wurin kada shi kada kada ne sai da shi ka hiwa abun har ya girma ya kai yadda ya kai Allah ubin Allah shi kara daraja Allah shi muna jagora baki daya ba ayyukan mu isa mu dace da sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a assalamu alaikum wa alaikum assalam masha Allah Allah ya saka da alkhairi ina godiya sosai saboda lokaci nan za mu tsaya insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh